بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى يوم لاربا تقوس دوتن بير hijira tana da 1442 wanda ya dace da 23 ga watan sha biyu miladiya tana da 2020 za mu fara darasin biyu na wannan littafi mai albarka a karabul masalik muna cikin babin zakka ko wala yusqitu dainu zakata harfin da muka ce bashi yana sarayar da zakka to shi wannan bashin baya sayar da zakka na amfanin gona yanzu misali ana bin ka bashin miliyan biyar sai ka ƙuƙuta ka je kai noma ka samu amfanin gona wanda ya kai na wannan miliyan biyar ɗin ko na miliyan uku kai ko na dubu ɗari biyar ne ma ka samu abin da ka samu da ya kai nisabi amma ana bin ka bashi wanda yanzu wannan abin da ka nomawa ba mamaki ba zai biya bashin ka ba to yanzu wannan bashin ba zai sire da wannan zakkan na amfanin gona ba yawwa ana girbi dole sai ka fitar da zakka duk bashin da ake bin ka wa mashi yace in haka nan bashi baya sare da zakkan dabbobi duk bashin da ake bin mutum in je yayi kiwo dabbobi suka kai nisabi lokacin zakka yayi to ba ruwanmu da bashi da ake bin shi dole sai ya cire zakka na wannan dabbobi wa ma'adinin hakanan bashi baya sayar da zakkan baramu baramu shine ainihin milligrams ake cewa ko me arzikin da ake tauno a ƙasa to yanzu wannan in ka tauno gold ya kai nisabi ko ka tauno azurfa ya kai nisabi akwai zakka to yanzu bashin da ake bin ka ba zai sayar da zakkan wannan ba misali mutum ana bin shi bashi miliyan goma ya je ya tauno gol ɗin da ba zai wuce na miliyan biyu ko miliyan uku ba kaga wannan taunon yana taunowa har a bashin mu akwai abin da zai ragu duk da haka dole sai yayi zakka bi khilafil aini da sabanin farin kuɗi shi farin kuɗi bashi yana sare yadda zakkan farin kuɗi ana bin ka ainihin bashin da abin da ka mallaka ɗin nan kaf kake kasuwancin nan in an siyar bai wuce bashin da ake bin ka ba ko kuma in ka biya bashi abin da zai ragu bai kai nisabin zakka ba sai mu ce ba zakka a kanka kaga diyawa za ka rika ganin masu kuɗi za ga mutum yana mota mai tsada yana da shago yana miliyoyi me amma sai ga bai zakka ba ana ta zagin shi ba zakkan ma a kan shi in yayi lissafi ba mamaki sai ya nemi ciko ma sannan ya cika masu bashi saboda haka bashi yana tsayar da yana tsayar da zakkan farin kuɗi yace fa yusqiduha bashi yana sarayar da zakkan farin kuɗi walau mu'ajjalan ko da bashin fa mai lokaci ne wanda lokacin biya bai ba ai dai ana bin ka kuma lokacin zai zo in ya zo dole ka biya saboda haka bashi ya sarayar da zakka ko da bashin ainihin wanda aka sawa lokaci ne lokaci bai ba au maharan yace kai ko bashin na sadaki ne yanzu misali mutum ne yana dan harkarsa da dan jarin shi miliyan biyu kawai sai je nemi aure da ya nemi aure ya ce to mu fa auren gidan nan sisi talatin ake biya kuma ka zan sisi kowane sisi ɗaya ya kai wajen dubu ɗari ɗari sai ya ɗauki nauyi ya ce zai biya kawai da ya ɗauki nauyi ya ce zai biya aka ɗaura aure kwanan aure yana yin kwanan aure kaga kuɗi ya tabbata to yanzu wannan kuɗin na hannun shi ba zakka saboda me saboda in ya biya sadakin nan to fa zai zauna ba ko kaga kuɗi ya zama na matarsa saboda haka kaga bashin ko na sadaki ne babu zakka au na bakata ka zaujatin ko kuma bashin na ainihin ɗawainiyan kamar matarsa ce ta jammada da ya taru ya yawa a kan shi yanzu misali mutum ne ya yi aure matarsa dama da ya auro ta ce ita fa kullum madaran shanu take sha da sirin kabeji su aiwa da ya kai wajen masu abin kun ga wannan eh mata ta ce in ta zo a bata a rubuta in ta zo a bata duk ya biya fa faɗa shikenan su ko sun zan miliyoniya ne dai in ta zo za a bata a rubuta ki sa hannu ta sa ana nana nan kawai da ya dawo aka buga lissafi sai ya ga bashin da ta ci ya shanye jarinsa yanzu ba zakka kaga yanzu abin ai da kaɗan da kaɗan ta jan madar ya taru ya sandaru ya yawa to kowannen ne ya sare da zakka au daina zakatin ya ce kai ko bashin zakka ɗin ne kanshi yanzu misali mutum ne duk shekara baya zakka ai dan yin yin zakka bai sare da zakka akan mutum ba ana bin shi ko na shekara nawa ne ran da ka zo ka tuba dole ne sai kai wannan ai adadin shekarun da baka yi zakka ba to irin wannan zakkan adadin shekarun da mutum bai yi ba da ya buga lissafi sai ga da a ce zai bada wannan zakkokin kuɗin nan nashi gaba ɗaya zai tafi shikenan ba zakka kan shi ga fa gashi bai yi zakkan ba amma kuma yanzu ba zakka kan shi saboda me saboda wannan kuɗin ba nashi bane na wannan zakkan da ya taru akan shi Da zai ba da zakar da ko zai ci gaba da kasuwanci sai da a umarni a shari'a kan tun da bari ma bai halatta ya yin zakka ba har yanzu yana nan akan sabo na cewa ya ƙi yin zakka amma ko ba ana bin shi bashin zakka ba ba ainihin ba shi ba zakka akan shi ko ya ci gaba da kasuwan ko ya biya bashin yanzu dai ba ya zakka dai babu akan shi saboda ana bin shi bashi amma la kafaratin banda bashin kafara yawwa Zai zama kawo kalla sabon ya ninku kenan.
Eh, dama mana sabo ya ninku yawan sabo ai baya kafirta mutum yawwa yawan sabo ba zai kafirta shi ba wannan rashin zakka din dama can ai kin da yayi din rashin hukuma ne za a iya kwata to ba wanda zai iya kwata gashi nan ya ƙi yin zakkan ana nan yanzu abin da yake da shi ma har in zai biya zakkan ba abin da zai saura daga yanzu sai mu ce a daina ma tunanin karban zakka wajen shi yanzu tunanin ya zo ya biya basu sukan zakka za a yi in ka ce a ai shikenan talakawa ba ku da rabo mu ce ai yanzu ne ma muke da rabo da ai 40 zai kasa muke tunani ya ba mu yanzu duk kudin zai kawo kawo gane ba yanzu an ka lura ba su sukan da ake bin shi na zakkan yanzu ya shanye kudin in da can ana tunanin yana da miliyan 40 a shekara ana tunanin za a karbi miliyan 1 to yanzu duka za a kwanci tunda duka kuɗin gaba ɗaya ya zama na bashin zakka yawwa saboda haka ba zakka a kan shi na wannan kuɗin sai dai kuma wajibi ne dunkule kuɗin gaba ɗaya bayar a matsayin zakka la kafaratin banda bashin kafara ba sai da zakka wa hajin banda hadaya wai mutum ne ya je haji da umra ya je haji da umra hadaya ya kama shi wajen yanzu da zai wajen rago ɗari ne amma kuma ko ɗaya bai yi ba kaga ana bin shi bashin hadaya yanzu wannan bashin hadayan ba zai sai da zakka ba illa an ya kuna lahu min urudi sai dai idan shi wanda ake bin shi bashin da muka ce ba zakka a farin kuɗin da yake juyawa a hannun shi sai dai in yana da minar urudi kadarori ma ya fi bihi abin da zai iya biyan bashin da shi yanzu misali yana harka yana harka da ya kai miliyan ashirin amma kamfanonuwa da miyar suna bin shi ba su sukan da da za a yi lissafi ya kai wannan adadin kuɗin da yake hannun shi ba mun ce ba zakka ba sai wani ya ce kai ku dakata yana da fa guri kaza a wuri kaza yana da fili a Abuja yana da kaza wayannan abubuwan da za a siyar za su biya bashin sai mu ce to yanzu anan dole yi zakka saboda yanzu wannan bashin za mu kaddara shi a wayancan kadarorin yanzu wannan kuɗi nashi ne yayi zakka kawai shine yace lan yakuna lahu min al-urudi ma yafi bihi abinda zai biya bashin da shi amma ba shi ma wannan abin in hala hauluhu indahu idan shekaran abin ya kewayo indahu a wajen shi yanzu misali mutum ne yana da miliyan 20 ɗan kasuwa ne ana bin shi bashi har ana tunanin yanzu ba wane masu bashi ba sun dace shi yau da za su zo su karbi kuɗin su bai da komai kaga mun ce ba zakka ko to dama yana da wani dan uwa miliyoniya ko baban shi ko wani jiwon da zai gada ana nan ana nan wannan dan uwan sai ya kwanta dama yana kwanta dama aka zo rabon gado sai ya ci farin gawa na kayan da ya kai miliyan 20 din aka bashi fili a jihar aka bashi kaza aka bashi kaza sai a ce kaf ai yanzu kan wani abin da ya samu zai biya bashin shi to yanzu ma ba zakka a kan shi sai an shekara saboda in ka lura da ai wannan kuɗin ba zakka saboda na bashi ne yanzu kuma ya samu abin da zai biya bashin kaga yanzu ya mallaki wannan kuɗin tunda yanzu ya mallaka sai an shekara sannan zai biya saboda haka dan ka ji amma rasuwa karka ce wai ai shikenan bana zamu karba sai Allah ya kai mu in Allah ya kiyaye dukiyan ba wani abu bai faru ba in hala haulu inda wa bi alal muflisi kuma shi wannan abin sai ya kai matsayin abin da za a iya siyarwa akan wanda aka yi wa tafilisa ai mun karanta babul falas ba wanda aka yi wa tafilisa akwai abubuwan da ba zai yiwu a taba su ba kamar rigunan shi na sawa ne yau da kullum ba zai yiwu a taba ba kamar gidan da yake kwana da iyalansa ba zai yiwu a taba ba kamar abubuwa da je zaune laruri na rayuwa ba zai yiwu a taba ba to in irin wa'annan abubuwan ne kake ganin zai iya biyan bashi to wannan baya cikin lissafi sai abin da zai yiwu a kwata a biya bashi da shi sannan wal kimatu in an zo kiman abin da yake da shi din ana ganin zai biya bashi ana kiman ne waqtal wujubi lokacin da zakkar ta wajaba na'am dan ta yiwu lokacin da kuke tunanin kiman zai iya biyan bashin amma yau kuma lokacin da aka zo zakkan wannan abin ba zai biya bashi ba yanzu misali ana zaune lafiya mutum yana da manyan filayen shi a garin bama wanda waɗannan filayen za su biya bashi shi ma su ya gadara su yake gada- da- gadara da shi a bashin yana juya farin kuɗi duk shekara yana zakka yau kawai ya yi zakka da wata shida sai aka koro su gudun hijira sai ya zama garin ma ya zama ba kowa wa zai je ya sa fili a irin wannan gurin ya siyar kaga wannan filin ya zama bai da kima saboda haka yanzu wannan kuɗin ba zakka saboda lokacin da ne da gari yake lafiya kuka yi kima ko to yanzu wannan kimar a yanzu lokacin zakka ba zai amfani ba saboda haka ba zakka kima ana yin shi ne lokacin wajabcin sai idan yau lokacin da zakkan ya wajaba wannan abin da kake faɗan yana da kiman da zai biya bashi a nan ne zai zakkan abin da yake hannun shi na'am
aulahu dainun marjuwun ko kuma shi mutumin da ake bin shi bashi din shi ma yana bin wasu bashi marjuwun bashin kuma yana kaunan zai samu walau mu'ajjalan ko da shi ma bashin lokacin biya bai yi ba to wannan bashin da yake bi sai ya kaddara bashin da ake bin shi wannan farin kuɗi na hannun shi ya zakka yanzu misali yana da kuɗi miliyan ashirin yana juyawa ana bin shi bashin miliyan ashirin shi ma yana bin bashi miliyan ashirin yanzu idan aka zo lokacin zaka ya ce wallahi kamfanonuwa waye suna bi na bari zai wuce to ai kai ma kana bin wani kana bin wani kana bin wani wanda wannan na wani wani an hada za su iya biyan bashin ka kuma wannan bashin da kake bin su marjuyi ne ma'ana marjuyi ana tunanin za a samu banda abin da wanda kake bi ma ya karye ko ya gudu ko kuma hukuma ya fi karfin hukuma ba za a iya kwata ba wannan duk baya cikin lissafi sai wanda ake kaunar za a samu la gaira marjuwin amma banda bashin da yake bi wanda ba a kaunan za a samu yanzu misali kamar ba su kan unguwanmu na yangoran nan sai ka ji gashi nan wane yana bin wane miliyan ɗaya amma wanda ake bin da za ka je gani sai ga rigan jikin shi ma rigan jikin shi ma ba za ta wuce naira dubu ɗaya ba kuma bai da komai sai wannan ta yaya za a samu wannan kuɗi a wajen wannan saboda haka wannan bashin ba a lissafi shi sai bashin da ya zamo marjuyi yanzu in ka je za ka iya karɓan kuɗinka misali wannan mai sauza bashi bashi a hankali ne da can din nawa aka ce a jikinsa a yanzu misali ai yanzu ya taba ci ai yawanci yan kasuwa ya taba ci ake ji kan tabacin ana yi kullum ana tsotsan shi ana dukan shi din zaka ji ai yanzu tabaci ne kake jin labarin cewa gashi gashi dan ai duk mutumin da har aka biyo shi miliyan daya an samu yafi miliyan biyar a jikin shi ana harka ana harka ce ta daɗi har ƙarshe kuma Allah ya zai ba ta abu ba wai tun da fari ne aka ba shi abun nan ba da yawa da yawa sosai sosai aha ya ce me wala abikin kuma shi abin da zai siyar ya biya bashin bai zamo gudajjen bawa ba in bawo- bayi yake da shi amma bayin sun gudu kaddara da a ce bayin nan suna nan za su iya biyan bashi to wannan bayin ba za mu yi lissafi da su ba walau rujiya ko da ana kaunan wai za a iya samun su a kamo su falau wuhibar dainu to yau da za a yi wa mutum kyautan bashin sai ka ce walam ya hula hauluhu in dai daga lokacin kyautan shekara bai kewo ba na ƙetare ko za mu zo kan shi fala zakka ta babu zakka yanzu misali mutum ne wani mutum yana bin shi bashin miliyan talatin shi ma kuma yana da miliyan talatin yana juyawa ai kaga ba zakka akan shi ko duk shekara a ci alaji ya dai ce wallahi ba ku sani bane ku je ku tambayi alajiwa ne abin da yake bi na kaza shine mai gidana wajen shekara uku bai yi zakka ba har talakawa suka damu sai suka je tsegumi suka samu alaji alaji eh wallahi wani ba da yana dan taimaka mana amma yanzu ya ce tsaman bashin ka ne ce wai wani yanzu abin har ya kai ga haka eh sai ya kirawo ƴaƴansu da shaidu da kowa ya kira wani ya kira mutane ya ce daga yanzu miliyan talatin da nake bin na yafe masa to yanzu ba ya yafe ba ba zakka sai an shekara kwarai kar ku ci ajin da ya yafe yanzu zai ba mu ba zakka sai shekara saboda ai yanzu ya mallaki kuɗin ana yafe mar yau ya mallaki wannan kuɗin sai ku yi hakuri ko sai Allah ya kai mu shekara kai shekaran ya sai filaye da gidaje da me shi kenan ta bare da ku aha yawa aw ma yuj'alu fihi ko kuma aka bashi kyautan abin da zai sanya bisa bashi misali ana bin shi bashi baya zakka baya zakka sai aka bashi kyautan abin da zai biya bashin to yanzu duk da an bashi kyautan abin da zai biya bashi wannan kuɗin sai ya shekara zai zakka tun da daga yanzu ne ya mallaki wannan kuɗin yace walam yawlahu fala zakata ba to wa yuzakka ma'ajinul aini na'am mu je ko mu tsaya nan haka wata to mu tsaya nan dan sabon Mm, lokaci kuma ya ja kwarai
sallallahu na'am alaihi wasallam maktaba da kiyar nan eh